الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun shiga daidai wannan lokaci daren asabar daren laraba wanda ya daidai da daren ashirin da biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasa madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da tara yau ina insha Allah ita ce ranar da muka yi alkawari a sakamakon rubutun da wasu 'yan uwa mata suke in ba ku manta ba cewa suna roƙon arziki za a yi musu aure a bayan ƙaramar sallah cewa don Allah a karanta wannan littafi kafin su aure wanda muka yi musu alkawarin cewa za mu karanta amma ba a lokacin ba za mu yi shi ne a matsayin goron sallah babba to in Allah ya so yau ne za a fara wannan karatu kuma watan muna roƙon Allah ibadun da muka yi da ayyukan da muka yi a ranar sallah zuwa yau Allah ya amsa mana to gaskiya wannan karatun littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa ina roƙon Allah su waɗanda suka rubuto takardar nan asali da ke halartar wannan majalisi a wannan masallaci na darul qur'an masallacin da an fi sanin shi da masallacin malam sa'idu ina roƙon Allah san an karanta littafin nan ko da waɗanda suka rubuto takardar nan ba a nan suka yi aure ba Allah ya kai wannan karatun gare su muna roƙon Allah ya sa su samu shi karatun littafin da aka yi kuma muna roƙon Allah ya wuce mana gaba cikin shi wannan karatu ya sanya mana hannu ya jagorance mu zuwa ga abin da yake daidai kuma yake so yarda da shi Allah ya tsare mu kuskure ko zamiya ko gauciya wannan littafi silsila ce na nasihu masu matukar mahimmanci da ake wa matan wannan al'umma ta musulunci watan jeren giyar 'yan takardu ne ko littattafai da ake rubutawa a matsayin nasiha masu matukar mahimmanci ga matan al'umman nan ta musulunci kuma wannan shine na tara abin sha'awa shine wannan littafi da ke gaba gare mu wanda ko in ce wacce ta rubuta shi mace ce ta sa mai suna sifatul mu'mina as-sadiqa ba wata nake nufi ba kai tsaye marubuciyan nan yar kasar saudiya ita ce nawal bintu abdullah wannan baiwar allah zakakuran malama ce kuma da'iya malama ce mai wa'azi kuma wanda yake kallon tashoshi musamman na kasashen larabawa wani lokaci zai ga ana sa ta tana amsa tambayoyi ga 'yan uwa mata kuma tana yin wa'azuzzuka wannan littafi watan an buga shi bugun farko a lokacin da shekara take ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha uku yau littafin nan da rubuta shi kenan shekara nawa alhijiriya yanzu muna da shekara a watan yau muna shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin to ta rubuta a shekara ta dubu hudu ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku kun ga yau kusan shekara goma sha bakwai kenan da rubuta wannan littafi kuma ya yawo tsakanin su can daga baya ya zo mana nan yanzu ga shi za a karanta mai yiwuwa wani daga cikin waɗanda suke zaune wurin karatun a lokacin nema aka haife su wani kuma an haife shi amma bai wayo ba amma kaga tun lokacin ita ga rubutun da ta yi kuma ba a lokacin ta rubuta ba a bugun farko ne aka yi littafin a wannan lokacin ta ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahma mai jin kai taqdimun watan introduction ka ce gabatarwa wannan gabatarwar ba ita ce ta yi ba akwai abin da galibi marubuta suke yi ko kuma ake cewa takariri shine idan na rubuta littafi sai in samu malami na ko wani malami da na san ya fi ni sai in kai mai in ce ya duba ko kasashen masu rubutu suna yin haka ya duba ya gani ya samun albarka inda gyara ya mun to wannan mukaddima ko takadimi ba na ta bane malamin da ta kai masanannen malami ne yau a duniya a sheikh abdulaziz ibn at-turki shi ma za ka rinka ganin shi a tashoshin larabawa yana wa'azzuka yana amsa tambayoyi to shi ta ɗauki wannan rubutu ta kai ma ita nawal ta sama littafin suna sifatul mu'mina siffofin mumina a sadiqa mai gaskiya a muminancinta wace mumina ce take mai gaskiya a muminancinta to ga siffofinta jama'ar musulmi kun gani duk wadda ba ta siffanti da waɗannan siffofi ba da ma wasu wanda ita wannan ba ta kawo ba to ko da tana iddi'a'in cewa ita mumina ce to wannan yajjabu kenan wannan ba mumina ce ta gaskiya ba amma muminar gaskiya yar arziki irin albarka wacce da gaske take yi to ga siffofinta za ku ji kuma ke da kike ji na yanzu kai tsaye da wanda za ta ji ni ko a audio cassette ko a cd ko ma a ko menene to sai ki bi karatun nan ɗaya bayan ɗaya duk wata siffa da kika ji ita wannan baiwa Allah ta kawo sai ki auna farko da kai ki ga kin siffanta da wannan siffar eh to kin kubuta anan siffar gaba fa eh kin kubuta a'a duk wata siffa da za a kawo sai ki ga kun yi hannun riga kuma ga ki da zumbule da hijabi ga niqabi ga kuffa zani ga safar kafa duka ga ki kuf to ke fa mumina ce yar jabu ba ta gaskiya ba ce makaryaciya ce jama'ar musulmi kun gane kuma ku yi hakuri mata yar ku ce mace ta rubuta wannan littafin amma ni da zan fassara a yau insha Allahu zai rinka alakantar da siffofin da abin da ya shafi siffofin su kuma maza muminai masu imani na gaskiya a imanus insha Allah mala ya ce shi wanda watan yi takdimi na wannan littafi a sheikh abdulaziz ibn at-turki Allah ya gafarta masa shi da iyayensa da dukkan musulmi ya ce alhamdulillahi kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah abin kuma haka yake jama'a ko kaɗi ko kaso godiya fa ga Allah take jama'ar musulmi kun gane nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu ko muna neman taimakon shi kan duk abin da muka sa gaba na alkhairi ko muna neman taimakon shi kan duk abin da muka sa gaba wanda ba na alkhairi bane ya taimake mu kai bari mu an gane ko wa nastaghfiruhu ko muna neman gafararsa akan abin da muka aikata na laifi muna neman gafararsa akan abin da bamu riga mun aikata ba in mun aikata muna roƙo ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan jama'ar musulmi kun gane wannan shimfiɗa da malamin nan yayi a turki ibn turki duk abin da annabi zai fara yi da shi yake farawa inna alhamdulillah ko alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu duk wanda ke neman cikin jawabin shi Allah ya sa albarka to ya fara jawabin da wannan jawabin jama'ar musulmi kun gane jabiru dan abdullahi yake cewa annabi yana koya mana duk abin da za mu yi nazance ko jawabi ko kulla harkar kasuwanci ko ɗaura aure ko menene mu fara da wannan mukaddima kamar yadda yake zaunar da mu ya koya mana qur'ani haka yake zaunar da mu yana koya mana mu iya wannan duk sanda za mu fara wani jawabi mu fara da shi duk abin da kaji wani sahabi ya ce annabi na zaunar da su ya koya musu kamar yadda yake koya musu alkur'ani in dai ba baka da kan gado ya kamata ka gane muhimmancin abin nan jama'ar musulmi kun gane Allah na tofa albarka cikin jawabin da za ka yi in dai ka fara shimfiɗa da wannan hudbatul haja ake ce mata to ya ce muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu dan duk dan adam yana da nashi irin nau'in sharrin to ya roki tsarin Allah daga sharrin kansa watan ya jama kanshi sharrin kansa ko kuma ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin kansa kada ya je ma wani wannan sharrin wa min sayyi'ati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga miyagun ayyukan jama'ar musulmi kun gane dan mugun aiki kamar shi'umin abu yanzu in ka je kai zane sai ta ja maka wata matsala tsakaninka da Allah idan kai sata sai sata ta ja maka wata matsala tsakaninka da Allah duk abin da za ka yi in dai na laifi ne sai ya ja maka wata matsala matsala mafi wata matsala wanda ya kamata kwakwalwarka ta yi saurin fahimta zai ja maka shine kai wa Allah laifi kai ma wanda ya halicce ka laifi don Allah wannan abin da ka aikata bai ja maka matsala ba wanda ya halicce ka ne kai wa laifi ba uban da ya haife ka ba ba sarkin garin ku ba a'a wanda ya halicce ka ya halicce su shi kai wa laifi man yahdihillahu wanda Allah ya shirya fala mudilla lahu ba mai batar da shi jama'a kun gane ko wannan kuma haka abin yake jama'ar musulmi kun gane Allah shine mai shiryarwa wa man yudlil dukko wanda ya bata fala hadiya lahu ba mai kuma iya shiryar da shi ba mai shiryarwa gare shi kun ga bata ba a jingina ma Allah ka cewa wa man ai ba cewa yi wanda Allah ya batar ba a'a wa man yudlil wanda di ya bata fala hadiya lahu dan bata Allah bai batar da mutane ya riga ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da ya nuna hanya sai ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur an da riga an nuna maka hanya in ka ga dama kai imani ya riga naka in ma baka ga dama ba dai an nuna maka saboda haka in kaga mutum kan bata shi ya jawo kansa ita Allah kyauta wa ashhadu an la ilaha illallah malam yace ina shaida babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah abin kuma haka yake wahdahu Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma ina shaida lallai muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne صلى الله عليه وآله وسلم في الأولى والآخرة وبعد ما ليتي بان ونن شفتا دني إن الأمة المسلمة للي الأمر مسلمة أمة الخير duk wanda ya san san al'umma ce ta alheri ba haka bane haka ne wata rana mun je garin Fatakwal sai na ga irin yan Niger Delta din nan wai suna sha'awar musulmi me yasa saboda suna da haɗin kai da kuma taimakon junansu naira biyar ce ta haɗa su faɗa naira biyar fa jama'a kuma duk wanda ya zo sai ya zuga wanda aka zalunta naira biyar ce ka yadda amma nan sai ya ga musulmi gari ya waye da kuɗi a ajiyun shi yana yawon neman mabarata makafi da kutayi da nakasassu yana yawon ba su naira goma goma ko biyar biyar sadaka saboda Allah amma shi sai ga haka kawai in ba wani kuɗi to al'ummar musulunci al'ummar alkhairi ce jama'ar musulmi kun gane wasalah kuma al'umma ce ta gyara da kawo gyara a cikin duniya saboda haka ku gane duk wanda ya gaishe cikin al'ummar musulunci amma bai zama mai alkhairi ba to ya soke rijistar da aka yi mai kenan duk wanda ya gaishe cikin al'ummar musulunci amma ba mutumin kirki bane kuma baya kokarin kawo gyara cikin al'ummar ya soke rijistar da aka yi mai a cikin al'ummar musulunci kenan Allah kyauta dan ita al'ummar musulunci ummatul khairi ce was salah al'umma ce ta alkhairi al'umma ce ta kawo gyara ummatus sidiki kuma al'umma ce ta gaskiya mai kuma gaskiya a cikin magana da aikinta mai gaskiya a cikin kudurinta an gane ko wal wasa ga ta al'umma ce kuma wacce take mai cika alkawari to dan Allah ku kalli waɗannan gaɓoɓin kawai ko iya nan malam mukaddimar da yi ya tsaya an gama yaushe za a ce yau mutum musulmi bai zama mai kokarin kawo alkhairi da gyara a cikin mutane ba bayi da gaskiya ko bai cika alkawari ita kuma al'ummar musulunci ka ji haka take amma ka ga musulmi da dama a yau sun ya hannu riga da wannan tsarin na kasance wasu a matsayin al'umma ta musulunci wata rana hadisin muslim annabi na zaune sahabbai suka mai tambaya ko zai yi mumini ya zama matsoraci ya ce zai yi gashi mumini ga tsoro ko zai yi mumini ya zama maroci suka ce zai yi annabi ya ce zai yi to ko zai yi mumini ya zama makaryaci annabi ya gyara zama ya ce ba zai taɓa yiwa mumini ya karya ba bai yiwa Allah kyauta faddalaha Allahu ala ghairiha min al-umam Allah ya fifita wannan al'umma ta musulunci akan duk wata wadda ba ita ba daga cikin al'umumi da aka taɓa yi a duniya bima anzala alaiha min kitabi saboda abin da Allah ya sokar mata na alqur'ani wa bima arsala laha min rasuli saboda abin da Allah ya aiko mata na wani manzo kun ga min kitabin na wani irin littafi min rasulin na wani irin manzo ai su ma sauran ba a aiko musu da littafi ba ba a aiko musu da manzo ba to amma wannan littafin wani irin littafi ba irin waɗancan bane wannan wannan manzon wani irin manzo ne ba irin waɗancan bane domin duk wani littafi da Allah ya saukar can baya an gane ko to masu bin littafin sun canza shi kuma Allah bai yi alkawarin tsare littafin ba daga ɓata shi amma shi wannan littafin wani irin littafi ne wanda mai shi ya ce la tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sannan ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna jama'ar musulmi kun gane kuma shi wannan littafin shine littafin da sanda Allah ya aiko shi duk sai ta da waɗancan aiki duka duk sun tashi aiki dalilin zuwan wannan in ka so karanta farkon a a suratu ali imran nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil sai ce ne min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan Allah ne ya sassaukan maka da alqur'ani nazzala alayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan alqur'ani yana gaskata littattafan da suka wuce kafin shi ya ce a taura da injila gaskiya ne su ma asali daga Allah ne Allah ya aiko da su wa anzala taurata kuma Allah ya sauka da an taura wal injila kuma Allah ya saukar da injila amma ka sani min qablu kafin zuwan alqur'ani at-taura da injila hudan linnas shiriya ce ga mutane kowannen su amma daga sanda alqur'ani ya zo to a taura da injila bata ne ga mutane jama'a bari ku ji da za a samu kofin injila wacce ita ce Allah ya aiko wa annabi isa tun asali wani ya samo ta gata ya ce da ita zai bauta ma Allah a yau to yana mutuwa wuta kai tsaye Allah zai sashi saboda ta riga ta tashi aiki ƙur'ani ya zo jama'ar musulmi kun gane annabta da manzanci na annabin da Allah ya ba injila zuwan annabi annabta tashi fata tashi aiki amma yana nan annabin shi amma yau ba zai zo nuna shi ya zo da wata annabta ba jama'a musulmi kun gane a'a kuna kallon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda aka je yakin khaybar an dawo akwai wuri da ya kama da wuta sai sayyidina umar ya ga ga wata fata na ci da wuta sai ya ɗauke ta ya ga rubutu a jikinta to ya yi karatun yaƙin jahilci ya iya karatu sai ya ga a ai wannan fatan ma rubutu ne na attaura sai ya karanta sai ya ga ai ayar da ke cikin attaurar ta yi daidai da wasu ayoyi da ya sani ga sa qur'ani sai ya zo yana cewa ya rasulullah di ba ka ga wannan fallan fatar abin da ke rubuce a jikinta attaura ce kaga ta daidai da abin da Allah ya aiko ka da shi cikin alkur'ani di baka gani Umar yana ta di baka gani annabi yana ta bata rai yana ta duba ka gani manzon Allah annabi na ta bata rai ashe Abubakar ya fuskanci watan annabi ya bata rai jijiyoyin nan goshe shi sun daga sai zo ya banga da Umar ya ce ka bani ka lalace uwarka ce asara haihuwarka kana ta magana kai baka lura ba diba ka gani sai ga idan annabi ya ja jijiyar goshi ta daga sai ya gane ashe yayi kuskure sai annabi ya ce to tunda ka dawo cikin hayyacinka kenan sai annabi ya ce masa wallahi duk a littattafai da Allah ya aiko da su ba ku da naku sai Qur'ani duk a annaba da manzanni da Allah ya aiko ba ku da naku raban sai ni dole ku yi haƙuri da wannan littafin dole ku yi haƙuri da ni ni ma dole in haƙuri da ku kenan sai ya ce masa wallahi law kana Musa law kana Musa hayyan ko annabi Musa da Allah ya aiko da ita ke da rai a yau ma wasi'ahu illa an yatba'ani shi kanshi bai da wata dama da yake da ita a yau sai dai ya bi abin da na zo da shi sai dai ya bi ni yana binta shi ma ya bata jama'a ko annabi isa ya bayyana yau zai dawo ai karshen zamani ko shi ya dawo ce injila zai dauka ya karatu da ita ya shirye da mutane da ita ko to ko shi ya bata a'udhu billahi ba ko zai dauke ta ba da me zai kira shine da qur'ani da sunna da Allah ya aiko annabi Muhammadu da ita jama'ar musulmi kun gane wannan ko na'am wa alaikum salam eh watan yana halatta mutum ya je ya koyi watan comparative abin nan dinnan education dinnan me yasa saboda an fahimci in ba a je an karanta ba za a samu matsala kuma suna zuwa suna rudar da musulmi Allah kyauta to jama'ar musulmi in kun fahimci wannan za ku gane Allah ya fifita mu al'umma annaba akan sauran al'umomi da mara musulmi kun gane wannan ko abu na farko kun ga littafin da ya fi wannan al'ummar ta mu Allah aiko da shi littafin annabin da ya fi shi Allah ya aiko mana ko annabi Musa Allah ya aiko muku ai daraja ce in kun bi shi gare ku ko to annabin da ya fi duk annaba kakaf sai kai sa'a shi Allah aiko maka kuma ya aiko maka shi da wani littafi tare da shi littafin da ya fi kowane littafi kuma da Allah ya sauka jama'a ce girmamawa ce Allah bai wa al'umma annabuwa duk wata girmamawa Allah ya gawa mana kuna kallon an je lahira annabi ya ce mu ne na ƙarshe amma a lahira mu ne na farkon waɗanda za a buɗe mu aljanna mu fara shiga me yasa saboda mu ne aka ba mu annabin da ya fi duka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhira saboda haka Allah ya fifita wannan al'umma akan duk wata al'ummar da ba ita ba cikin al'ummomi da aka taɓa yi a doron ƙasa saboda abin da Allah ya saukar mata na wani irin littafi mai ban mamaki wannan littafin jama'ar musulmi littafi ne mai ban mamaki alkur'ani sannan saboda abin da Allah ya aiko ma ita wannan al'umma na wani irin manzo mai ban mamaki saboda ya fi sauran duka wani ma kamar bihi haka saboda abin da ita al'umma ta tsaye da shi daren dan a tsaye min amalin jihadiyyin kabir na aiki tukuru mai girma fi sabili da'awati ilallah wurin hanyar da suke bi na kiran mutane zuwa ga Allah mai girma da buwaya wal jihadi fi sabilihi da kuma dagewa da suke suna yin jihadi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da makiya addini don su ga sun ɗaga hanyar Allah jama'ar musulmi kun gane bil kalimatil mantuqa kuma suna jihadin ne da kalma wacce take a baffurtawa jama'a kun gane suna yawo fa yanzu za ga ana wa'azin mako ana wa'azin wata ana wa'azin ƙasa ana wa'azin lokal gamban gunduma duka ga yanan ana yi duk irin waɗannan karatukan gasu ana yi to wannan ma fa jihadi wanda ake yin shi da baki wal ibara al maktuba da kuma wasu irin tunani waɗanda in mutum ya yi a addini sai ya rinka rubuta su an gane ko yanzu gashi wani tunani ne ce gashi ta rubuta gashi muna nan fa muna amfana da abin da ta rubuta wa bisulukil islami haka nan kuma da yin shiga da gudanar da rayuwa rayuwa irin ta musulunci allazi ya tamassalu wanda wannan yin shiga da bin tsari irin na musulunci ya tamassalu yake siffanta ma waɗanda ba musulmi ba yake kwatanta ma waɗanda ba musulmi ba na hadal kitabi wa sunna tsarin alkur'ani da sunna kaga in kai musulmin arziki ne yadda kake sulukinka gudanar da rayuwarka da harkokinka na yau da kullum da an kalle ka sai ga kana siffanta ma duniya ne qur'ani ne wannan sunna ce wannan amma ku diba ku gani yanda sulukin musulmi ya zama in ka kalla alqur'ani sai ga an yi hannun riga cewa annabi ya fataraktu fikum ma in tamassattum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar abu bi a cikin ku wanda in ku rike su ba za ku bata ba ba za ku wahala da rayuwa ba duk abin da kuka sa gaba ba za ka bata ba za ka bata ba jaraba in ka zo zanawa in dai za ka rubuta ba daidai ba Allah ba zai bari ba in dai ka riko da abin nan guda biyu harka in za ka je yi ta neman kuɗi Allah ba zai bari ka ɓata ba in dai za ka je yin ta ka dawo ba za a samu riba ba Allah ba zai bari ba an gane shine taraktu fikum ma in tamassattum bihi ma lan tadillu na bar abu bi a cikin ku wanda in ku rike su ba za ku ɓata ba ba za ku wahala ba me waɗannan abubuwa guda biyu kitaballahi wa sunnati in kai ɗan kasuwa ne rike qur'ani da sunna wallahi in ka ji ana cewa za a je a siyo kaya kaga Allah ya hana ka tafiya in ka tafi ka dawo ba za ka cirewa wani karkenta Allah bai bari wanda ya rike Qur'ani da sunna ya bata ya wahala Allah bai bari aballahu kenan Allah ya kiyarda saboda haka in sana'a kake in kasuwanci ne ko me kake yi rike Qur'ani da sunna billahi allazi ba za ka wahala ba wannan manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya lamunce maka haka fa lan tadillu fau fau ba zai yiwu ba ba za ku wahala ba ba za ku ɓace ba a ce ka je siyo kaya ka dawo ba riba a'a qur'ani da sunna ne baka rike ba shi yasa ka ɓata ka je ka siyo mara ci wa kad ja'ala Allah hadhihi al-umma kuma tuni Allah ya sanya wannan al'umma ta zama khaira ummati ita ce mafi alherin duk wata al'umma ukhrijat wacce aka halitta ta a duniya linnasu ba don komai ba sai don ta amfani mutane kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ko ne mafi alherin duk wata al'umma da aka taɓa yi me yasa dan an halitta ku ne ku don ku amfani mutane kenan duk wanda ya ganshi a al'ummar nan bai amfanar kowa to ya saba wa manufar halittar shi da Allah ya a cikin wannan al'umma dan duk wanda ka ganshi al'umma annabi to dama an halicce shi ne don ya amfani mutane sai ya zama kai kana rayuwa a al'umma annabi baka amfana kowa baka aikin fari sai na baki an gane ko Allah kyauta liqiyamiha bil ma'ruf saboda tsayuwar da take yi da ayyuka na kwarai yin umarni da abu mai kyau tana tsayuwa da yin haka saboda al'umman nan tana tsayuwa tsayin daka ta hanyar yin umarni da abu mai kyau wa nahiha anil munkar da kuma hanin da take tsayuwa da yi kan miyagun ayyuka da ake a doron ƙasa yanzu dan Allah jama'ar musulmi wani addini ne yake fitowa yana faɗa da fitsara irin addinin musulunci yanzu dai ku dubi kiristoci yadda suke yawo dan Allah su sun yadda su ta yawo a haka wata yarinya ce fa gab da sallan nan ta zo wurin mace musulunta tana nan jami'a ne jami'a nan ABU Kongo amma da ta zo ta musulunta ko mun fahimci wannan yarinyar tsakaninta da Allah ta musulunta ƙabilar katafce ikon Allah shekaran jiya akwai wani musulmi na neman ta dama tuntuni sai daga baya ta bayyana mai cewa fa ta musulunta yana mamaki ya zo ya tabbatar da ta musuluntar nan sai na ce mata ta ce ya zo ina son in ganta shi ita da shi to da ta zo bai riga ya iso ba muna tsaye da ita da ɗan da hijabin ta ɗan hijabi ta sa hijabi gashi akwai wasu arna sun zo za su wuce kiristoci ne da ɗan suke ɗinsu da namiji suna tafiya suna bangazar juna sai daga tana kallon su tana irin musu kallon tausayi din nan wanda wata hudu da suka wuce uku biyu da suka wuce haka take yawo amma yanzu tana jin ta yanzu ita mai mutunci ce tana kallon su tana tausaya musu ya laita kauni ya alamu بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين irin tana kallon wayo ba san halin da nake ciki ba wannan irin musiba kalli su dabbobi kallon da take musu kenan jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta to al'ummar musulunci ita ce al'ummar da aka yanzu kun san wani iko Allah yanzu wannan in wani ya ganta wanda ya santa a da ba zai gane ta ba an kawar da wannan mugun abin da take yi amma ku dibi kiristoci sai za su je coci sannan za su tsananta ya shiga ta fitsara a je a haɗe samari da 'yan mata ana kiɗa ana rawa saboda iskanci saboda ba san waye Allah ba amma dibi al'umman musulunci wacce ita aikin ta tsayuwa ne da yin umarni da abu mai kyau tana kuma tsayuwa game da hani kan miyagun ayyuka wallahi ƙasar nan yanda ta zama ɓanna da ta'adi da saɓo da kuka ga yawa wallahi kowa yanke ƙaunar wani zai iya kawo gyara a cikinta wanda ake mai tsammanin iya kawo gyara a cikin wannan ƙasar ta hanyar sa wala shi ne musulmi in ko ya lalace to ba ran da ƙasar nan za ta gyaru don ku sani kiristoci da waɗanda ba su da addini ke rayuwa a ƙasar nan ba su da shirin gyara ƙasar nan ba su da shirin gyara ƙasar nan wanda ke da shirin gyara wannan ƙasar shine musulmi to in ya lalace ya za a yi kenan jama'ar musulmi kun gane saboda haka ku rinka hakurtar da kanku ku samari ku daina sha'awar zinace zinace ku daina sha'awar luwaɗi ku daina sha'awar sace sace ku daina sha'awar yin maganganu da yan mata da shirya fati kallon kwallo kallon fina-finai hausa fim ne indian fim ne american fim ne wane ne fim ba a iya kawo gyara da irin wannan cikin al'umma sai dai a ɓata ta duk kuma wanda yake shirin ai wannan aikin da shi na kawo gyaran nan sai ya tashi tsaye a karan kansa shi ya ga ya daina yin irin waɗannan abubuwa sannan ya tsayu da nuna ma wasu su bari amma ba haka ba to san ma kal kenan saboda haka ita wannan al'umma Allah ya sanya ta ta zama ita ce mafi alkhairin duk wata al'umma da Allah ya taɓa halitta wanda ita wannan al'umma Allah ya fitar da ita ne don ta amfani mutane saboda tsayuwar da take yi da umarni kan yin abu mai kyau da hana mugun aiki da take yi sadiqatan fi zalik kuma mai nuna gaskiyar ta ne daga saki ke akan haka an gane ko ba wai da wasa muke ba wallahi bari ku ji da kuke ji muna cewa kasan nan za ta gyaru wallahi mu ba da wasa muke ba da gaske fa muke yi Allah ya sani Allah kyauta sadiratun kuma tana mai yin haƙuri ita wannan al'umma da cutarwa da zagi da sharri da kage da duka da zubar da jini da kisa za a yi ta yi saboda ƙoƙarin kawo gyara da muke cikin al'umma amma kuma za ka same masu yin haƙuri an gane ko muhtasiba kuma tana mai neman sakamakon haƙurinta a wurin ubangijin da ke aikin da shi saboda haka ku sani duk wanda ya tasan mai yin umarni da abu mai kyau da hana mugun aiki to ya sani sai ya hakuri zai sha zagi kuna kallon annabi fa san da ya fara da'awa ko kuma san da Allah ya aiko shi Khadija ɗaukar shi tayi suka je wurin warqatu dan Naufal me yake wa Khadija da annabi yace ina ma da rayuwata da ƙarfi na san da zaka fara kira ungoyi bayan ka ina ma da rayuwata da ƙarfi na sanda za a kore ka a garin nan in fita tare da kai sai ya ce a yanzu ni dinnan za a kore ni a garin nan namu ya ce to ai ba wanda zai iya taba zuwa wa mutane da irin abin nan da za ka zo musu da shi ya ce sai an kore shi daga garinsu sai kuma an cutar da shi sai an yi gaba da shi waye zai ce zai kawo gyara cikin al'umma a ce ba za a cutar da shi ba don ya ce ba zai haƙuri ba sai watsar da aikin Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun haka suke yanda ka san suna ma junan su wasiya idan yanzu ka ta san ma aikin gyara ka ji irin sharri da kage da za a yi ma da manna maka wata magana to idan ka karanta annaba da manzanni can sai ka ga an musu irin haka sai ka fara tunanin to wai waɗancan sun rubuta wasiya ne sun bar ma waɗannan cewa in su ma an tashi za a yi musu wa'azi su irin wannan sharrin su irin wannan kagen Allah ya ce to dama ai duk tafiyar ɗaya ce jama'ar musulmi kun gane kuma dan ka gane yanda kawo gyara yake in mutum ya ce zai ce ya haƙuri ka je ka samu inyamur a cikin kasuwar sabon gari nan wanda sana'a ce wacce inyamurai ne kaɗai suke yi muna buga misali da su saboda su ba musulmi bane amma akan samu ɗaiɗaikun su suna musulunta ko to ka je ka samu group ɗin su gaba ɗaya waɗanda ba musulmi ba suke yin sana'a iri ɗaya watan za ka yi mamakin irin yadda suke zaluntar mutanen da ke zuwa sayayya a wurin su to idan aka samu mutum ɗaya a cikin su shi ma ba musulmi ba ne sai ya fara nuna musu cewa shi kam ba zai cuci wani ba kuma zai yi gaskiya to za ka ga sun fara nuna mai gani-gani idan ya fara musu magana cewa bai kamata a rinka cutar mutane a wannan sana'ar ba firin ya rinka faɗakar da mutanen da ke zuwa ce ka kula in ka ga sun yi kaza to cutar ka za su to idan suka kulla mai wani sharri ko kuma in suka mai wani makirci sai ya bar kasuwa kuma gyara ne fa yake so a yi a harkar a daina cuta to ina ga wanda zai zo ya ce a tare a gyara addinin mutane wannan ba sai an fi matsa mai fiye da wancan saboda haka ka gane kawai cewa duk wanda ya tasan makawo gyara cikin mutane wala ba zai zauna lafiya da su ba musulmi ne ko ba musulmi ba za su matsa mai sai sun kore shi a garin abin da ake nema ya haƙuri da ma kun gane ko Allah kyauta kuma ko kai a gidanku ka kula idan gidan ya zama gashi ga irin sani in kai kaɗai ne kake ta ƙoƙarin sai an kawo gyara a gidan kula ka yadda za a haɗa kai a kanka wallahi sai kai da gaske amma sai ka bar gidan ba dai ka ce sai an kawo gyara a gidan ba to ka kaɗi. Allah kyauta saboda haka wannan al'umma Allah ya sa ta zama mai haƙuri akan da'awa da take yi cutar da ita da sharri da kage duk tana yin haƙuri kuma muhtasiba kullum za ka ganta ba ta damuwa da cutar da ita da ake yi a'a tana neman sakamakon haƙurin da take yi akan cutar da ita da ake wurin kira zuwa ga addini da kawo gyara tana neman sakamakon haƙurin nata ne kaɗai a wurin Allah da ma kun gani Allah kyauta wa wa'adallahu al-ummata bin nasri in sun yi haƙuri Allah ya ma ita wannan al'umma a ƙarshe za ta yi nasara da ma kun gari duk wanda ya tasan makawo gyara za a cutar da shi ya yi haƙuri Allah ya yi masa alkawarin a ƙarshe shi zai yi nasara wattamkin kuma Allah shi zai mallaka wa gidan ko garin an gane ko shi zai koma yana cewa a yi dole a yi ko ana so ko ba a so Allah zai danka mai gidan ko garin shi zai ce kar a yi dole a bari ko ba ko ana so ko ba a so amma haka ba ta samuwa sai an yi haƙuri da ma kun gane haƙuri ibada ce mai girma kana jin abin da Allah ya ce kanta inna ma yuwa fasabiruna ajrahum bi ghairi hisab domin haƙuri bai da daɗi amma ƙarshen shi alheri yake zama yau mai yi haka larabawa suke cewa الصبر مثل اسمه مر مراقبه لكن عواقبه أحلى من الأصل shi asalin suna haƙuri in ka ji asabaru to asalin sunan ya faru ne daga asalin abin da aka tusgo sunan shine asibru shine maɗaci kowa da ya san maɗaci murrun muzaqatu ɗanɗana shi ba daɗi amma wanda kaga yana ɗanɗana maɗaci kaga ya ɗaga maɗaci yana sha bai da lafiya ne a hakan yana sha bai jin daɗi to sai dai ƙarshen shan maɗacin kuma a halamin al'asali ya fi shan zuma zaki saboda za a samu lafiya ne ai saboda haka jama'a duk wanda aka ce mai ya haƙuri saboda cutar da shi da ake yi akan addini ya haƙuri in ya haƙurin zai yi nasara a gaba amma matasa ba su fahimta su ɗan gaba dai gaba dai ne yan dai a fasa kowa ya rasa ai kundin bala a mutu shikenan kuna kallon ga yan boko haram ba su fahimci harka tsarin da'awar addini ba kun ga wanda suka kasa fahimtar yanda sunna take da kuma yanda malaman sunna suke kira kawai ka ce a zo a yaki saboda haka za ka kashe da awakka ne da kanka kawai jama'ar musulmi kun gane khabbabu dan arad annabi na zaune a inuwar ka'aba da la'asar sakaliya ya ga irin azabar da ake wa wasu ‘yan uwan shi sahabbai ya sa a ya kubce ya gudu ya zo ya iske manzan Allah yana ya rasulallah ala ta da Allah lana manzan Allah ba za ka yi addu'a ba kalli irin azabar da suke wa mutane wai ba za ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ba annabi ya ce gaggawa gare ku kun cika wutar ciki kun cika wutar ciki ku ɗan gaba dai gaba dai ne ya ce wallahi waɗanda suke ma Allah addini da suka wuce kafin ku saboda addini akan kamo ɗayansu a riƙe shi da ƙarfin tsiya a sa zartu a tsakiyar kansa a rinka yankawa sai an raba shi biyu sai an raba har zakari shi sai an raba shi biyu salar duwawun shi ɗaya na nan ta faɗi salar duwawun shi ɗaya na can ta faɗi kirjin shi nono ɗaya na nan nono ɗaya na can kwa ido da hanci ɗaya na nan ɗaya na can wani na tsaye a baya saboda addini aka yi ma wannan haka ga wani na jira yana jira a gama mai shi ma ya shigo a masa in dai a cikin yin zai daga addini zai ja Allah ya yarda da su shikenan ba matsala annabi ya ce akan kama wani da karfin tsiya shi kuma a rike shi a sa reza ko aska a rinka reɗan naman jikin shi sai an mai da shi gaba ɗaya koma ƙashi ga wani na tsaye na kallo musulmi ne yana jira a gama yau wannan shi ma ya taho annabi ya ce amma sai in kun yi haƙuri nan gaba addini zai mamaye ko ina tun daga hadarmaut zuwa san'a kamar ka ce tun daga maiduguri har zuwa Legas ɗayan ku zai kama hanya ya tafi shi kadai da kafa baya tsoron kowa da komai akan hanya sai dai Allah sai dai kuma kyarkece da yake jin tsoro kai mamaye shi yana tafiya da yan tumakan shi da awakan shi ya kama ɗaya gudda ita amma ba dai wani yake tsoro ba Allah kaɗai jama'ar musulmi kun gane waɗannan mutane da aka yi ma wannan abu sun yadda an musulmi sun yi haƙuri da haka saboda suna gan nan gaba addini zai ɗaukaka ko da ko bayan an kashe su ne to a wai kai sai ka ce dole wai kuna dare ne za a ɗaukaka addini wa ya gaya maka haka kalle irin da awar da mala abubakar gumi yayi ba inda aka ce an fara shari'a ce bayan mutuwarsa ko dai shari'a ba ta gaske bace an dai ce ana yi wanda Allah ya rayar da shi ya yi tsawon rayuwa zai gani haka manzan Allah ya ce ba dai kaga halin da ake ciki ba a yau na dimokuraɗiyya ne to za ka ga wani canji nan gaba in Allah ya rayar da kai in kun dage canjin ya zama na alkhairi in ba ku dage ba canjin da Allah zai yi to ya fi halin da ake ciki muni wa man ya ishminkum fa sayara ikhtilafan kaseera amma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ko addu alaiha haddi zuwa karshe sai malai ya ce to Allah ya alkawarin taimaka ma wannan al'umma a karshe kuma zai bata dama da mulki idza hiya qamat bil wajibi alaiha in dai ta tsaye da abin da yake wajibi ne a kanta na hawa dini ha bangaren abin da ya shafi addinin ta duk abin da kuka duk abin da yake addinin ku ne idan kuka tsaye da wajabcin shi to Allah zai ba ku nasara akan makiya kuma Allah zai mallaka muku doron kasar nan za ta dawo hannunku mulkin nan zai dawo hannunku amma ku sha giya su sha giya ku yi zane da 'ya'yansu a saci kudin gwamnati tare da su da ku a haɗa kai a karya ƙasa a haɗa kai a zalunci al'umma kuna da ji azumin nan na bana ɗin nan azumin nan da ya wuce wata biyu kuna ji malaman addini aka ɗiba alarammomi suka je suka zauna wasu na ka'aba wasu na madina masallacin annabi suna sauke alƙur'ani ya allah kar ka bari wutan nefan najeriya ta gyaru addu'a suna suke alkurani suna addu'a wannan irin mutanen su ne Allah zai kawo gyara da gyara a ƙasa ta hanyar amfani da irinsu waɗanda ka to gashi kuma addu'a suka mata su da an ce zuwa ƙarshen Disamba to gashi abin ya gagara kaga addu'a su ta karɓi ne bata karɓi ba ne jarraba mu ne Allah yake yi ya aka yi ne dai gashi nan to idan al'ummar nan ta tsaye da abin da yake wajibi ne a kanta ɓangaren abin da ya shafi addinin nan nata to shi ne Allah zai ba ta nasara kuma Allah zai mallaka mata mulki a doron ƙasar nan sai yadda ta ce قال تعالى الله يتي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج آية 41 ما لا يكاو آية والله يتي allazina in makkannahum fil ardi bayan Allah na kwarai na gargari su ne waɗanda in mun ba su dama na mulki a doron ƙasa a kamu sala aikin farko da suke fara kula da shi shine tsayarwa da Allah sallah wa atawu zakata kuma za ka ga suna ba da zakka a dukiyarsu wa amaru bil ma'ruf kun ji wannan ita ce ka'ida wadda duk wanda ya samu mulki abin da ya kamata ya fara kula da shi shine watan tsayar da sallah haka sai na umar ya ce ga nan amwatna ko ya ce ni farkon al'amari abu mafi mahimmanci a wurina shine sallah haka sai na umar ke rubuta ma gwamnoninsa yana aika musu ku sani abu mafi mahimmanci ne a wurina shine kula da sallah amma yau ka je ka gani musulmi ne zai shiga ofis karfe sha ɗaya dama ba su zuwa kan lokaci su duk manyan nan ba su zuwa ofis kan ka'ida sai sha ɗaya to in ya zo sha ɗayan nan ba fa zai sauko daga ofis ba sai ya kai karfe shida na yamma ya wahalar da ƙananan ma'aikata da ke wurin waye zai tafi ogana nan ka wahal da masu da tun karfe bakwai da rabi na safe yana wurin ba za ka fito ba sai sha ɗaya kuma ka ki tashi akan lokaci sai ka kai shida yana ji yana gani ba da zai haka direbobin wurin kuna azzaba mutane kuna jin Allah zai bakku jama'ar musulmi kun gane wannan ba zai sako ai sallah da shi ba ta azhar